أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون وقالوا يا أيها الساهر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين السلام gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke unguwar kakada a birnin da magaram jamhuriyar nijar yau muna juma'a 20 ga wata na shawwal hijira shekara 446 wanda ya dace da 18 ga watan hudu 2025 a karatunmu na ƙarshe mun tsaya aya ta hamsin cikin surta zukhruf sha Allah yanzu za mu tashi aya ta hamsin da ɗaya a wannan sura surta zukhruf kayan nan kuna gade da muna karatu a cikin mu ta waje dalili akwai nan da ɗan lokaci dj kin ko shugaban kamfanin stm ya kawo ziyara ta masallaci kuma ya mana alkawali zai sa a kera mana shinwa ta musamman a dubai da ya tambaye mu kuna so a najeriya ko a dubai ka ce a ga dubai a nigeria mun ce ka ta dubai don ta su a can ana kera ta ne da siffar masallacin sai an auna an ba su falankin masallacin suke kera ta mace ta mun zaɓi ta dubai ko mun tsan lokacin a kata yayi tunan da kuma magana ta son ababen sauti duka ya ce insha Allah zai kamana to yanzu dai nashin hudar ya cika a yau mai hada kuna gade muna nan iya ciki iya yi ba inda ne tun daga dubai ya zo zai ya yi akwanni zai a da magadan ya je kwato ne musa kwai koma mai koma dubai kuna aikin shi kenan kuna muna fata allah sa albarka cikin duke shi kuma kare duke shi Amin.
wala yau ta mana irin su Amin.
da mun dan ja birki kan tafi to kuma abin tun da an kun bi kuma muna da deman da yawa ta tafin wannan yanzu haka dai an raba dai daidai gwargwado irin su kalgiri su turmini su nan da wasu garuruwa dai za a raba sauran wancan na da ke wancan na da ke ma aikin shi yana a wani gidan insha Allah Allah sa albarka kuma Allah saka da alkhairi Amin.
sai a tambaya wadda take kawo shubhal wai karatu da ake yi na fikihu sunna ya yi wani malami na cewa fikihu sunna kamar iya magana ko suka kan fikihu sunna yan kullum muna magana musulmi ya zamanto mai basira iya kumi kan hujja ba hayaniya ba yan wani ta fikihu sunna kamar sauran littattafai kuskure a littahi bai sukar littahin gaba daya ƙwar'ani ne ke da tabbas gaba daya bayan shi komi yana samun kuskure yau idan ka ce salaf malaman salaf ko na hadisi a wannan zamani na tabbatar dai za ka sa albani rahimahullah a sama labani ya yi kyau na littahin fiƙi suna takanas ya mai haƙi. yan kura kaga inda hal ba littafin kware ba ne ba bai kai bai diba shi ba da mai taƙiƙi Kwarai kwa.
ya tabbatar da amfani littafin ga al'umma da alkhairin da yake cikin shi ya yi gyaran 'yan kurakurai bakin gwargwadon da zai yan wa alhamdulillah tun tashin na sunna Allah samu fahimci sunna tun harko wallahi hikimar Allah duk littafin da za mu karanta a nan bulugh maram ne da da sa duk littafin da karantawa kowanne muna aiki da taƙi ba mukan takon littafi da ta salihina suke suna haka ko bulugu maram kowanne yan kudin sahawa katin da muke an kaba baya kowanne muna takarishin hadisi kowanne muna magana wannan ya inganta wannan bai inganta ba muna taimakon allah muna bin malaman hadisi suna tacewa duk abin da suka tace ba ma kawo hadisi a wannan wurin sha in ba tsautsayi ba kai ko a tafsiri ni ba na kawo hadisi kwashe-kwashe wallahi duk inda zan karanta hadisi a ko a tafsiri he na bincika ji in zan iya samu in kawo na in babu he kyale ban na kawo da inganta bai da kuskure kuram na kenan bikin sunna duk ta yi tabbatacce kuma kullum muna karantawa kuna ji ina cewa nan kaza ko mai gyara kaza ko hadisin ko shi inganci ko ta fiƙo da yayi da albani ya magana kan shakwai littafi da albani musamman da suna tamamul minna wannan yan uwa shine abin da sha malamin suke adalci akwai yan uwa wata aqida da take zawa a wannan zamani suna sa mutane daji ya ce ai malam wani ya kuskure ajiyar tawon shi malam wani kaza kaza ne ko ngana aqida yan uwa yau akwai kamar albanin rahmahullah iya maka da wannan matsala ce ga matasa ga almajirai akan kai su daji a baro su sun yi magana akwai kurakure hatta cikin fatawar bari na hafiz bin hajar haka imamu nawawi ya wasu kurakurai ire-iren wannan sai imamu shokani sai wasu a cikin masu yawan aƙidin sai suka yada cewa a a hasa kan littafin hafiz ibn hajar a hasa kan fatul bari shari na nawawi ne ma- shari muslim ne imamu nawawi suna magana kan wannan har ma wai ba a taron mu gare su ai an batar littafin su kaman gyara su ne albani ke cewa rayin wanda wa'annan matasa masu wani ra'ayin sun kai mutane sun baro su sun ɓace ya ce a yau idan al'ummar musulmi suka ce yau za su wadata su bar fato rubari su bar shahin imam na wani sai musulun ca ya gaya mushi wata uwa wani ɗa gare ku wanda yake salafin wani salafi gare ku wanda ya aiki irin wanda wa'annan malaman suka yi babu ya ce a yau a ce musulmi ya bar fito da bari ya bar shi musulmi na imamun nawawi ya sima mashi kwari ka ce a yau a ce mawaka ajin samu cewa ba ku da wani ɗan salafi da yakin suka yi da haka ya ce kurakure malami kan shiga wasu kurakure kan dalilin biya ko inda ya rayu sauransu kurin gyara ake a ci gaba sai za ku ga a yau misali bin ba ta da yamma ya da fito da bari don kurakure da shi aƙida ya da sa na musamman bayan shi aƙida ba wasu sun tuka cikin almajiran shi ɗan kurakuren za a gyara wani malaman suna nan a matsayinsu na shugabannin al'umma ɗan kurakure allah gafarta musu amma a ce ka za a aibanta su wannan matsala ce kuma duk mai wani ra'ayi za a kai shi a baro shi na ka alhamdulillahi muna bakin tacewa abinda muka tabbata ya tabbata muke kan hadisi ne da kuskure kuma Allah mana Allah mana katarin da yake Allah gauta mana kurakure kana sha za mu tashi aya ta 51 cikin sura zukhruf na Allah ma bismillah ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون ‘yan wadan wurin ikiratin da muka sati da ya gabata mun jayo ayoyi masu bayanin ta'annuti ko girman kai taurin kai na mutanen fir'aun da jama'a sun nemi ayoyi Allah ya gama su da ayoyi wanda yake inda suna shirya ko wata aya guda za ta su imani duk sun ga ayoyi na a musu jarrabawa da ruwa ya ci gidajen ibudawa ga isra'iliya masu imani a wancan zamani gidansa lafiya da saka roƙi musa ka roƙi wannan ubangijin naka idan ya ɗauke mana wannan bala'i na ruwa za mu yi imani ba su kama kaɗan wanka bari su da kai da su ya roƙi Allah suna gani ya roƙi Allah a ɗauke wannan ruwa ya je yi gaba ɗaya Allah ya musu suka ce kai daman kurin yanayi ne ya zo ya huce aka musu jarrabawa da kwalkwata ta gama ko'ina gidan Isra- gidan ibadawa kwalkwata ko'ina ta buwaye amma ga isra'ili mutanen musa lafiya lo ba gidansu suka ce musa karfi ubangiji naka za mu yi imani ba su kama ka yan uwanka ya yi addu'a allah ya ɗauke wani abu suka ce kayan kwarin yanayi ne kwarin kuma tsayi ne kwarin aka masu da maganar jini da kwado suka yi wa ko'ina taka tsamun kwado mai shika shika tsamun kwadi kwarin dindin jarraba aka yi wannan musa roƙi allah a ɗauke dindin abin jarrabawa an musu musibar imani kuma ya tabbatar nan ayoyi ne na Allah subhanahu wata'ala to shine ana da jau labarin tsaurin kan fir'auna duk wannan ayoyi da ya gani Allah ya ce wa nada fir'aun fi qawmi yanzu ya bayyana a hili matsayin Musa sun gano Musa ya yi gaskiya ya gudu ayoyi iya gudun Musa ya samu jama'a ya samu mafiya shi ne kira maganganu na kaskanci na renawa cewa Allah ce wa nada fir'aun fi qaumi fir'aun yayi kira yayi shela cikin jama'a cikin badawa ya qal ya qaum ya jama'ata ya mutane na alaysa limukum sir shin ba ni bane shugaba na masar alaysa li mulku masar ba ni nake da shugabancin masar ba wa hadhihi al-anhar tajri min tahti ga wannan koramu na guda cikin gidana ko kasa gidana ko kasa mulki na wani koramin gaba daya ni nake da su afala to mislun ko ba ku ganin matsayina da ya gudu mutum in irga shi yake cewa ana rabbukum la'ala kenan da fahashar fanada ala ana rabbukum la'ala gaba daya kenan wannan izzar ta fir'auna ke jan hankalin jama'a su ba san matsayin shi ba ɗaya bai yake cewa amma ana khairun من هذا الذي هو مهين أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين yake rubuta musu kamar matsayin yanzu kaga ya gaya musu matsayin shi shine shugaba shine mai gari mai hodi aiki mai dukiya mai kaza kaza to yanzu yake ga matsayin Musa amma ana khairu in ma cewa istifhamu ne muku bai cewa da alakul halin ni ne mahi alkhairi min hada ga wannan waye wani iya gwada waye iya gwada Musa ai ana gwagwarmaya ne tsakanin shi da Musa alaihi salam iya ya ga musu matsayin shi su iya gwada musu to wannan mai wannan matsayi ni ne mahi alkhairi mai wannan matsayi ko wannan allazi huwa mahi wannan wulakantacce mara kima kaji wulakanci wani wa wani misali gidan ba kowa ba ne ba ni kuma kun ga matsayi na mai iko ne mai kaza mai kaza kaza ni na yi ko wannan wanda yake mara kima kuma wala ya kadu bilin ba iya ma iya da gura-gura ba a gane magana shi ma da kyau na an ce duk da cewa musa alaihissalam ya sami lahiya abu ne sananne ba a rasa ɗan gurma abu domin cikin ayoyi da allah ya roƙi musa lokacin da alisa da allah mai wahayin iza bi lafiya na hudaga mai ce kalar bishiyar da sadari قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ci gaba واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا دون قال أن- قد أوتيت سؤلك يا موسى
nan musa alaihissalam lokacin da allah mai umarni ka tahi zuwa ga fir'auna innahu tala musa ya san waye fir'auna a halin da musa iya cikin gudu da ran shi daga hannun fir'auna har ta kai shi zuwa ga madayan inda ya je wannan gudun hijira da ya yi bayan shekaru zuwa goma musa yanzu iya neman dawowa masar ne shi da gudu ya yi kuma umarnin ya zo wanda ya guje ma aka ce shi zai kai masa ko kasa ake ba ƙarfi ba ne shi ne kai tsaye ta rabu shirar hadisa da allah ka yaye min ƙirjina wai sun ne amari allah ka sauƙaƙe min wannan al'amari mai wahala wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli Allah ka warware min wannan kulli na harshe na imma gura gura wasu ina shi da iya da matsalar wajen magana waj'alni waziran min ahli يفقه قولي ce Allah ka warware min wannan kulli na na baki na na harshe na da yafqahu qawli dan su gano abin da nake faɗi waj'alni waziran min ahli Allah ka sa mun waziri mataimaki cikin iyale na yace haruna akhi haruna dan uwana Allah ka aiko shi me yake cewa dalili kai nusabbihaka kaseera Allah ina roƙo ka sanya mun waziri kuma ce wa ashriku fi amri أشدد به أزري ushirin bi azali Allah wani dan wana ka ƙara mun ƙarfin gwiwa kuma iya nema wa ashirku fi amali wannan lamari na na sako da kamani ka yi tarayya ka gama ni da shi ka aiko mu tare wannan abin da ke nema ta kai no sabbi haka kafira wa naturuka kafira innaka kunta bina basira Allah ina roƙon haka don mu gamu da shi mu tsarkake ka mu girmama ka mu ambace ka Allah ka ji wannan addu'o'i ga Allah ce qal qad ujibat da'watukuma
قال قد أوتيت qal qad utita su'laka ya Musa shi ana da ce Allah ya ce Musa abinda ka roƙa an baka kaga anan menene kenan wannan kulli da fir'auna ke mai gori tuni ya warware ne dan abin da ba a rasa bane madin da haka fir'auna nema ke kaskantar da shi yan wannan da lokaci kusan farkon da'awa duwan da ya sanni ina da ina mai ƙari za a zo muna wa'azi mutum ya tsaya wanda yake cewa bisa ganewa lokacin nan kun san abun ya da zafi kullum hausar ta kake kamar ka yi buku kamar da musa ke ce allah in na yi zaka tare zan hau duk mai hudu ina in ya hushi abin ya waki to wannan lokaci ga kurciya ga zai abin kuma tsaurin ya yawa bala'in ya yi muna yawa kenan muna cikin hushi da wasu a yi na take yawa to yau da gobe yau da gobe hikimar Allah dai wannan yana Allah ya rike mu da wata muna tattaunawa da wani cikin malaman gargajiya masu faɗa da sunna sai ki tawo malam Iliya da ka samu maganin ina na ce wallahi Allah ban lahiya ko ba abin da ne kun Allah rage mu ne ta to na shi ga wanda ina ne amma da suke malamin kun yana bada bada me bada bada suke me bada bada haka suke cewa me bada bada to da mahallin sai haka nan shi ba nan fir'auna kenan iya wanda kaskancin Musa bai da komi shi kuma ga mulki ga dukiya Allah kuma cikin abin da yake cewa فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين kashi san kullum mutum bai gaskiya iya magana yana warware kanshi nan fir'auna cikin abin da yake wa musa gori yake jan hankalin ya ku bayi ya kwanta musu rashin matsayin musa ba manzan allah ba ne ba falaula ulqiya alai asrutun min zahab inda har manzo ne na allah a jewo mishi ma a sarko mishi warwarare tagulla abun birasele da sarakuna na zinariya a waje a ma'aul mala'ikatu muktarni ko ko ya zo tare da mala'iku suna ba ta goyon baya suna mai shaida kenan firawuna haka san da mai wannan iko mai mala'iku ya san ƙarya ce shi ba Allah ba take a maganar shi yawon da kashi ga mai hankali ya san akwai wani ubangiji inda har shi ya aike iya da iko ya aiko da zinariya iya da iko ya aiko da mala'iku su kama ma wanda ya aiko kenan ya ga musa ne bai kai ba allah ya aiko shi amma sa akwai allah ne wani iko iya haka ne da kusanta ma yakuba yi musa ba kowa bai ya ce فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين allah ya ce fastakhafa qaumun fa'ta'u fir'auna ya yi wasa da hankalin jama'a shi ya rena wayansu ya musu shirme da ƙarya fa'ta'u suka bai da'a akan shirme akan gaskiya ba babu hankali allah ya ce nan kanu qauman fasikin abin da kai musu da'a da da wasu mafasikan ne mutanen banza ne sai suka bi shi suka taitare falamma asafuna taqamna min
فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين na'am Allah ya ce falamma asfurun taqamna min lokacin duk wani abin fir'auna yayi yayi shigantaka yayi da abin da aya an guda mai yaki Allah ya ce falamma asfuruna lokacin suka kusatar da mu Allah yana Allah yana hushi Allah ya ce lokacin suka kusatar da mu Allah ya ce intaqamna minhum musu kamu na azab fa aghraqnahum ajabin duka muka dilmi da su gaba daya fir'auna duk wani abin ya kare yayi yayi yayi Musa alayhi salam ya gaba abin da ya saura abu da fir'auna aya kuma duk alƙawari da yana ba da banu sai imani duk ƙarya ce Musa zai lokaci yayi na barin Masar a tsere su yi ta kansu a yi shawara cikin dare duk wani isra'ili sun yi tsakanin sun yi gama an gama baki lokaci kaza lokaci kaza za mu ta gaba daya a kiran lemu amma da lemu tsakanin isra'iliyawa ne kurin da wancan zamanin su ne masu imani da musa alaihi salam an mutu za a tafi an taru kun hanyar ta bace musa ya taɓo ta an gambuta babu da mabuta a nan me dalili na wasu wata ta ce a ai aka ji bashi labari akwai magana yusuf alaihissalam asali shi ne dalilin zauwanin isra'iliyawa zauwa masar aiko da baban da ya kama musu ashe yusuf ya bar wasiya ta cewa duk lokacin da za ku bar masa in lokaci ya yi na san za ta fata ka ku bar ni shekaru masu yawa ai abu na sananne annabi ya ba labari ƙasa ba ta cin jikin annabawa duk shekarun da aka yi annabin Allah ƙasa ba ta cin jikin shi wannan mu ne mutane wani ta ci wani ta bari kuma ba abu ne wani kwatanta kai wali don mata ci ba Allah kan karama bayan shi da abu da yawa da ya so da ya kan ɗauki cewa wali ne ƙasa a zai yi wali ne ƙasa ta mai rumus misali guda ya ishe mu mu je baki makwantai na dubunnan sahabbai muhajirai da ansa da wanda maka ma bishara da aljanna amma za a tona abin ne ba ka gawo kowa kaga wani ya ce ba waje bane ba amma misali annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin bayan shekara 130 annabi ya bar duniya masallaci na Madina an samu ruwa masallaci ya kabari ya fada kabari ya fadawa bayan shekara 130 haka kawa fada bas sabbi suka gurgita suka tsorata ana kabbara an tono kabar annabi sallallahu alaihi aka diba a ba kabar annabi ne ba kabarin umar ne na umar ne ma ba na annabi sallallahu alaihi wasallam to na Allah ya ma wasu bayyana karaman amma kan mu doka wai kaida ce kasabatin wali a to muna maganar annabi Musa da to su annabawa kaida ce Allah ya rage alƙawari kasa ba ta cin jikin annabin Allah wannan kaida ce kuma yanzu wannan labarin kawai Musa alaihi salam cewa ga wasiya da yusuf ya bari to yanzu ya za a yi wasan kabar musa sami labarin wani wasiya ya za ake ta bincike can mata wata tsohuwa cikin jama'a ta ce ni na san kabarin inda yake tsohuwa ka yi mu ta ce a a ne da alkawali alkawalin ne alkawalin za mu zamana da kai a gidan aljanna musa ce a wani abin yana karina barin na shehunan karya mai waliyan karya masu sun baka aljanna kyauta sitron fankas kai ka saba roka sai ta ce ita he in ya mata wannan alkawari na zama da ita a gidan aljanna za ci a wannan abin shi bai zai iya bai da shi can aka wa musa wahayi wannan ruwa ta annabi wadda labarin kuma ruwa ta inganta ba ta siri bane baka sai aka wa musa wahayi abinda ta roƙa ka bata an bata tsohuwa an baki ta ce to muje aka ji cikin bakin ruwa aka tona aka samu kabarin yadda aka ɗauko gawan aka ce ana ɗauko gawan kun suka hanya fes to shi ne musa alaihissalam ai wannan shi wata ruwa ta inganta ita ma annabta cikin silarsa yana albaniya karuwa annabta da sam ya sauka gidan wani bakawai ya musu hidima iyakar hidima sai annabi ce to bawan Allah me kake so me kake so a baka ce taguwa da diyarta da wane dai zanu ce bawan Allah ce tsohuwa ta bani sai za ta yi ka wayo tsoho bani sai za ta yi ka wayo ita ta ne zama da aljanna shi kula bai taguwa da diyarta a takaice dai annabi annabi shi annabi kawo labarin na bani Isra'il shi dai kiran Musa alaihi salam ya dauko su gaba daya sun mutu duka daga masa gaba daya ba su bar kowa ba sai bayan sun muta labari ya kai fir'auna ai sun tsere sun tsere ce haba mun za a yaudara ai ba sa sha fir'auna ya shi da ko'ina duk wani mijin kari auto duk wani mai ji a hudu a hada da mai kari ya maza suka biyo su kwa suna yi cikin dare ne garin allah na wayewa garin Allah na waye su Musa sun ka bakin teku ga ruwa babu jirgin hawa babu to aka ce gaba kura ba sai Musa ya kwaso ya zo su su kuda man ba su ma wa damar yaƙi ba su iya ma ba su wata dama a kara da fir'auna babu dama dama shi ne Allah ta falon ma tara aljama'an قال أصحاب موسى إنا لمدركون فأتبعوهم مشرقين نعم فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين na'am Allah ce fatibahun mushrikin fir'aun ya bisa mushriki mai mushrikin lokacin rana ta hudu ya same su falamma tara aljama'an lokacin da shi Musa jama'ar Musa sun hango fir'auna fir'auna ya ga abin da yake nema gadan gadan kowa ya ga kowa da musu kuma ga rauni rauni gare su da rauni imani da rauni gaba ɗaya ma قال أصحاب موسى إنا لمدركون كيف يا mutanen Musa suka ce ai shikenan inna la mudrakun shikenan an cin mana ai so kamar sai aka kira Musa ya tsoron kansu da yace za zo a tsira kenan an kare an gama Musa jin wannan kalma imani da alƙawalin Allah ce kalla na me tsawon magana ku bar wannan magana kalla inna ma'i rabbi sayahdini in ta ina tare da ubangiji kuma ubangiji zai shirye da ni da mota tabbas akwai mota kaga shine gadan gadan babu ya halaka to aka wa Musa wahayi ka bigi teku iya bugo kai tsaye sai kowa gida goma sha biyu yawan kabilan haka suka bi kai tsaye wu kasa ta bushe teku ta bushe kamar dutse suka shiga gaba ta duk wani isra'ili yadda ya shiga musa ya yahuta ya kai gaba da duk jama'a shi gaba daya fir'auna ya shigo cikin ruwa amma akwai sauran a baya sai musa ya so ya buga teku ta gami shi ya tsira aka mai wahayi faturkul bahra rahaun innahum jundun muqraqun واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون Allah ya ce ka bar teku yan ka bar ta yanda take fatrukul bahra rahwan ka bar ta yanda take a cikin zuwa da mun lafiya ka bar ta innahum junnun muqraqun wa inna runduna ce duka za a halakar da su Allah ya so sauran sai sun shigo ne dan wa a takaice dai Allah ya ce falamma asfuna taqamna minhum lokacin da ka kusatar da mu Allah ce in taqamna minhum muskamu na azaba fa agharqnahum ajmin muka girme da su gaba daya فجعلناهم سلفا فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين
Allah ya ce faja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin fir'aun da jama'ar shi mun sanya su magabata da abun buga misali na mai taurin kai mai dagawa ga yan baya su samu ƙarshen azumin ƙarshen yan wani su yan baya kaga azumin sama labari ko hatta shi duniya gaba labarin ga yanda tsaurin kan fir'aun ya yi ga duk dagawar da ya yi ƙarshe ne ga yanda Allah Allah ya gama da shi ya girme da shi a cikin wa na Allah ce gaba kuma no
ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون nan kuma iska ce daban ta Musa yanzu Allah ya takaita a nan dan abin da nan haka Qur'ani yake yanzu na an tsaye da maganar Musa da sa na ana ba annabi labari ne na irin yanda aka yi gogurmaya tsakanin gaskiya da ƙarya ma in dai mulki suke ji da girman gari to fir'aun ne ba a kamar shakudan shawa amma ga tsaurin kan duk aya mai sunan aya an ya gani amma ga yanda ya ba wannan ayoyi kuma ga yanda Allah ya yi da shi yanzu kuma sai Allah ta ce wani misali daban isa daban ta isa alayhi salam a kanta ne abin yawa kana annabi sallallahu alaihi wasallam sun kirawo shi su wali na tarbin haris da dai sauran ƙurayshawa manyan gari suna tattaunawa sai ya kawo cewa innakum mata abu dimin dole hasabu jahannam antum alhawarijun cewa annabi abun ya kai gaya ya yi zahima cikin tattaunawar yace kai kowa da ku da duk abin da kuke bauta ma wanda ba Allah ba makamashin jahannama ne duka duka suka ce to wannan abin ya sa an watsi zama ya ya- ya watsi ta yi zai annabi annabi annabi duka ya tura su- duka ya tura su gaba daya har su an watsi duk ya tura su gaba daya kaga yanzu dai kenan mutabara ta tashi ba da su har abin wuta gaba daya cikin wuta ne gaba daya sun ya- sun tashi sai akwai abdullahi bin zaba a rani ko zaba ali cikin da ya kware shi wani mai magana sai ya zo aka ce yawa da wali da annabi dai an an yi mu'amala abin ya zafi wani ya turo duk wani ya turo su ta gaba daya ya ce duk abin da aka bauta wani duk yan wuta ne gaba daya ya ce to zan ga muku zan za mu kure shi za mu kure shi ba haka ya ce ba duk abin da aka bauta ma dan wuta ne da masu bautan me ya dabara shi ko magana shi ai ga isa an bauta ta mushi an bauta ta mu uzairu an bauta ta mu mala'iku mu je mu iske shi su ma yan wutan ne shi ne abin da washe ya samu ya samu tuka ya samu za za mu kure shi ku je za mu kure shi ya zo shi ne aka samu sallallahu alaihi wasallam to shi ne Allah ya ce wallan madrubu da balan masalan lokacin da aka buga misali ga dan maryam iza qaumuka min yusidun sai ga mutananka ana kuwa eh an gama da shi shikenan dan suka kira shi suka tozi Muhammad mun tambayar ka muna tambayar ka ka ce da mu da duk an mota mu duk ɗan wuta ne gaba daya an mota da mu isa an mota kaza isa ma mota mun shi ne karshe ma annabi ya shuru bai magana ya yi shuru bai magana da ra'ayi ta lokacin da ya shuru cin wannan shi aka wani iwe an gode shi an gode shi shi na Allah sabata da cewa nan da zai sabata na wannan husana nan da zai sabata na
إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون Allah ya sabata da wannan aya innal ladina sabaqat lahum minna alhusna ulaika anha mubadun Allah ya ce a'a magana da aiki ku da abun bautar ku yan wuta ne makamacin jahannama ne wanda ake wa azaba wanda yayi kira shi ma kan wannan hanya yake amma na lazin saboda lahum na husna wa'inda suka riga suka zamanto bayi na kware ne sun wuce wani ne ya ɗauke su abin bauta ba Allah ba ula'ika an hamu ba'adun su wa'innan ai nesa ba gamin su da wuta shi kenan kuma magana ta ƙari kenan magana da kuke kuna ku da ku su ji ɗaya isa uzairu mala'iku ba su suka ce a yi ba wasu ne su bayan allah ne na kwarai wasu ne suka yi kiran aka yi da haka kenan isa bai ciki uzairu bai ciki mala'iku bisa ciki shi kenan kuma magana ta ƙari ba samu abin suka balle abin abin rikewa to shi ne allah ya ce wa ƙalu a alihatuna khairun amku kana cewa mu da abin bautar mu duk kamacin jahannama ne to in har haka ne abin bautar mu da su wa'intan wanne ne ya yi shi da kenan in har abin bauta ɗan wuta ne to ai ga wasu can manya da kake hudu an bauta ta musu shi da magana kenan Allah ya ce ma da rabu lak illa jadala duk wannan abin da suka zama misalan kurin gardama ce bala'in gardama ne kurin gardama ce ba ni ya imani ba suke kurin don na samu abin faɗi ne a ce an kure kurin tattaunawa ce mukabala ce ba a neman gane komi ba bal mu ƙaun hasini Allah ce daman mutanen kurin daman ƙwarai shawa wani mutanen daman ɗan rigima ne kurin daman rigima ce suka sa gaba kurin da gardama ba neman gaskiya ba suke in huwa illa abdu إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل
in huwa shi wannan isa da suke gwadi dan an bauta da mabiyan shi sun bauta da mishi ya zama shi ba a cikin layin wayancan Allah ya ai shi Isa ba wani abu ne ba daban bawa ne daga cikin bayin an'amna alaihi muka mai ni'ima waja'alnahu matsalar misali maka sashi abin buga misali na ayoyi na Allah ga banu Isra'il saga yadda Allah subhanahu wata'ala yake da iko yin halittar mutum daga bangare guda daga mace kadai dinnan bai Allah subhanahu wata'ala ya gwada izin shi ya yi adam babu uwa ba uba daga ƙasa ya kulle karci adam ba wani uwa ba uba haka Allah kulle karci adam wannan aya ce Allah mai iko ne a kan komi. Tsari ne Allah ya sa sai yake maimain abin daga Adam kuma Allah sai ya halitta ta hawa daga jikin Adam ce namijin. Daga namijin Allah ya ta halitta kuma ta matar shi. Daga baya duk hikimar Allah tsarin Allah ne kuma sai mai da tsarin halittar a gamu tsakanin mace da mishi. wani ba da abu ne wani mai wafi a wannan haka Allah ne ya so ba wani bakayata dole ya haka nan yadda Allah ya adam inda ya so he ya kuwa kan buzuzu ko ka yawo ko ka kwaya yawo ba uwa ba uba ba kaka ba kare ba waye ko a tayawa kamar dabbobi kan buzuzu inda Allah so kamar da Allah ya wa mutum wani tsari da uwa da uba da kaka kanan uba wan uba wa kane fani tsari na Allah wa ya alma kaka ba don bai iya bane ba sai ya gama jinsi biyu a yanzu kuma yanzu abu da ƙarshe ne kuma su Allah sai gwada mu duniya a gashi nan yayi kuma an halicci mutum daga jikin mace kadai ba tare da mijin ba yadda ya adam ba komi ya hawa daga cikin namiji yanzu kuma an yi namijin daga cikin mace wannan musalla ya gwada mulki shi ne gwada mai iko na kan komi kuma da Allah gwada aya ta ni Isa alayhi salam na mutum Allah ya yi alƙawalin zai ta da mutum bayan mutuwa a ce mahiyawa annabawa sukan zo da gagarbadau na mujiza zamanin musa alayhi salam zamanin isa alayhi salam duniya tana alfahari da tib ilimin likita ilimi na magunguna babu suka sa gaba a talauciyar zamanin to din dai gwanin doktor ko wani irin doktor ne amma sai ma a wacce mai kace sai zubin specialist ko wani kwararre ne duk kwarewa ka dai bakin ka kai magani gaskiya ne an aka mutuwa suka ce sai torotar da sa akwai lafa an kare likita ya zuba mutu ba maganin gomi an kare kenan bakin likita magani to yanzu ya ga isa alayhi salam an mutu a gaban kowa zai zo ya addu'a wannan mutumin ya tashi kamar kowa kuma na abu da daba-daba kowa tashi yau ka koma a tashi zai shigo cikin ba ta gaba da rayuwa shigo cikin gidan cikin yanar shi rayuwa zai ta kowa yawa wasu dama haka a rayu a gaban kowa suna ta baiwa a tashi bayan mutuwa to gashi a duniyar ba a lahira ba Allah ya tare mutum bayan mutuwa wannan shi ne aya Allah gwada mai iko ne akan komi shi haka ta hanyar Musa alayhi salam aka yi al'akama wani abaras al'akama wanda dama ba makawa ba ta iyawa maka magani ne an maka mai aka in gawarai an maka in gawarai wani shamana a kunne a dama wanda ya zo duniya dama ba idan haka aka aje su babu ido aka aje su amma mu isa zo ya addu'a a gaban kowa ido ya bude warai ba wani maganin kuma ya samu lafiya bakin likita ya ba magani ido in lalace ba maganin magani za a auna a sa na'ura in matsala ce a yi ma magani in ce a ya mutu to ya mutu halabada ba duk duniya ba mai ido duk duniya duk gaban duniya in yi mutu kun ya kare wani mai labarin wannan mai kudin makawar mawaƙin chess 7 wadda yake cewa mai kudi ne ba amurke mawaƙi yake kalubalantar duniya likitocin duniya a samun likita ya ce shi abin da ke nema a mashi in gaware ma yake so su mai gaware ci a mai kowane abin abin kun yaga duniya fan guda kun ya ganta kun ta koma ta riri ta yadda abin da malakan dukiya zai bada a mai in gaware kurin haɓar kana in gaware akwai ido dama to wannan a takaice da allah bada ayoyin shi ta hannisa alaihi salam ta mutum kuturu ko amin albaras ya mai addu'a ya warke duk wannan kenan isa alayhi salam wata aya ce Allah ya gwada mu duniya ikon shi akan komi akan tashi bayan mutuwa yace walau na sha
ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون Allah ce walau na sha duna mutu ana yi Allah ne tsara kayan shi haka Allah ce inda mun so inda Allah ya so la ja'alna minkum mala'ikatan fil ardi yakhlufu yakhlufun inda Allah ya so ce sai mu ta kullum ku gane dan an ce akwai mayaudara na masu wa'azin kirista masu kawo wannan kalmomi sai suka ce ai a ƙur'anin kuma Allah yana magana ba shi ɗaya bane ba tare da Yesu ne a ta ku shi ya ba muke yi muna yi waje anna in haka za mu kaza haka suke wasa da hankalin masu karamin ƙarfi ce kenan Allah ba shi ɗaya bane ba wannan shirme ne ƙur'anin arabiyyan gada zai waje bilisanin arabiyyan mubin ƙur'ani ba larabi ne ana magana ta larabci kuma a kalmar magana yan uwa ana magana na hannu kaza magana ce ta insa ta buwaya kuma ko a hausar mu nan ko a turanci sai shugaba ya ce nu nu kaza shugaban kasa ai ba ya ce je kaza taki nu shi da waye shi ɗaya ne wani da wata manya to balle magana Allah to usulubin magana ana magana in ce nu na hannu kai yani shi ne magana ce ta girma Allah ke magana ba dan akwai wanda shi ba kan sauran Qur'ani Allah ya bugunta da bai da kowa Allah shi ɗaya ne ruwa ilahun wahid allahu samad allahu ahad allahu samad wannan kuma sauran ayoyi yake samar wada ba na ni ba Allah wannan iya mata tabbawa ce Allah ya ce inda muka so sai mu sanya la ja'alna minkum mala'ikatan fil ardi he maimakon ku Allah inda so sai zo a wannan duniya mala'iku ne ba mutane ba ya khalafun wannan su zo idan muke mutuwa wannan zo ya rayu ana mutane bayan mutane inda Allah so sai ya sa mala'iku a wannan kasa su ga rayuwa irin tamu inda Allah so amma ya bar ku musulun ku mutane kuke rayuwa sama wa innahu da ilmun lisaa wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarun biha wattabi'un hadha siratun mustaqim kuma ka ba su labari wa innahu da ilmun lisaa fala tamtarun biha shi wannan isa alayhi salam ya daga cikin alamu na tashin kiyama imma cewa ana nihin irin abin da ya gwada na aya na tashi bayan mutuwa akwai kiyama kenan ko a zawon shi tana tabbatar da kusantar kiyama in ta zo maduna ya tabbata ruwan ingantattu bukhari kuma sallallahu alaihi wasallama iya bayani cikin karshen zamani lokacin da rayuwa ta ta yi nisa kiyama ta kusa karshen al'amari bayan sabkan na za mu ce dajjal ya zo ya yi ɓanna a duniya Allah zai aiko zai sabakar da mahadiyya wani wani wasu inganta mahadiyya cikin jihadi ya zo a wani matsalan a dimashq annan iya bayani hatta da wurin a dimashq ana sallar asuba isa alaihissalam zai sabako tsakanin hukukin mala'iku guda biyu za a sabakar da shi a wannan masallaci ita alama na ta faida wani masallaci mai manara fara ya ce zai sabko ya ce iya da annuri in ya ce kamar zuwa kamar ruwa iya dugo da ta ruwa da daga daga jikin shi kamar suka lulu zai sabko cikin nutsuwa a ajiye shi a wannan masallaci a sallar asuba za a yi sallar asuba a nan ma duke jagoranci shi ne shugaban runduna ta jihadi fi sabi yadda sai ya ce wa isa ta kaddam shiga gaba wadda wannan ba mu su mahadi ba manya mu ma muna nan labarin sarko isa da islam kiran mahadi ya san da maganar dama ya sako annabi ne ba labarin abin da isa zai fana ba da sabon zaban zai soce ba shi kenan in ya ce mu mahadi shiga isa shiga isa ce a'a wannan al'umma wani bai mata limanci daga cikinta shi ma musa isa kai ya shiga sahu ma da ya salla an ce zanwar isa alaihissalam ce Allah zai halagar da dujal zai gama ta ku a shiga ya ka sauran masu dawo isa Allah ko dan Allah ne kuma su kuruwa kenan zawo isa yarcin alamu na tashin kiyama fala tamtarun nabiya kakka yi shakka kan tashin kiyama kuma ka gaya musu wattabi'uni ku bi hada siratun mustaqim wannan abin da ke kiran ku da shi shine hanya mai kakka ولا يصدنكم الشيطان ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين كوكو يردا شيطان كنا غسكيا سري kun ji gaskiya kun gano gaskiya kan ku yarda shaidan ya kange ku ya hana ku bin gaskiya innahu shi shaitan lakum ga ku mutane aduwun kuma mubi maki ne karara ba wani koyon komi don ba abin da yake nema illa ya gama da ku shaitan da jama'a shi ba su da wata mission a duniya kai kake wama ka yi kaza in tara kaza in yi kaza in yi kaza in yi kaza a shi kudin me ya aikin shi gurin shi ya zai ya halakar da bani adam ya kai kiyayya ce karara a hili ku da shi an ce shaidani bai dangana ya hudda kwaɗe ga ɗan adam sai ga ɗauke ranka har wajen mutuwa sai ya zo annabi ce har wajen mutuwa bai baranka sake ta addu'a Allah ka cika mun da imani annabawa suke addasu cikawa da imani ke nema yace dan haka ولما جاء عيسى بالبينات ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون walamma ja isa bil bayyinat lokacin da isa ya zo duniya da hujjoji na cewa manzo ne daga Allah ga tare matace zai doki laka a gabansu ya cibira ya cibira ya kaman abin tsuntsu ya busa kumbi da iya busawa tsuntsu laka ce a gaban kowa kurin furr hita shi bayan tare matace duk wannan ayoyi ne suka tabbatar cewa kuma ga irin kira da yake wa kira ne yake kusan da girman Allah wanda ya aiko shi duk wannan wai aya ce alama ce wannan dan sako ne daga Allah subhanahu wataala yace idan lokacin da Isa zai bil bayinat kuma qala ya gaya musu kad ji'tukum bil hikma nazo muku da hikima daga Allah ولأبين لكم بعد اللي تختلفون فيه نازو أنا بقول لكم كنا لكيما ديوا تكين التوراة كذا ديني هلا كذا ولا نازو أنا بقول لكم لكيما سباني ديوا دكوكي تكي عن الكتاب ناس بني إسرائيل نازو أنا بقول دما ده هكا fattaku Allah wa atiqu ku ji tsoron Allah ni kuma ku mun da kashi isa manzo Allah ne a ji tsoron Allah shi kuma a me da shi ne suke cewa ai yesu ya ce babu wata hanyar tsira in ba ta hanyar shi ba iwa gardama in wa dukkan manzan Allah idan ya zo dukkan manzan Allah idan ya zo babu hanyar tsira sai ta hanyar shi duk mai san tsira dole ya da ga dukkan manzan Allah da aka turo mishi isa iya wancan magana a wancan zamani shine kaɗai hanyar tsira ga wanda aka aiko shi zuwa gare su musa ya wuce haka duk annabin da ya zo ƙa'ida ce ta tsira ya kama wani manzo da'a shi ne magana kenan ya ce musu ku ji tsoron ni kuma kuma da'a inna allah huwa rabbi wa inna allah huwa rabbi wa rabbukum fa'budu هذا صراط مستقيم kuma ya gaya musu inna allah huwa rabbi wa rabbukum lalle wa allah gaba daya ni kaina shi ne ubangijina kuma kuma shi ne ubangijin don haka fa'abudu kalkin da isa'i ya ce abota ta mu wannan Allah shi kadai kuma ya gaya musu hada siratun mustaqim wannan hanya ta kaɗe ta Allah da ibada ka abota ma kowa sai shi ita ce hanya mai kakatota duk da ba ita ba ayyukana an bar hanya duk da haka Allah ya ce faqtalafa al-ahzab فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم Allah ya ce fakhtalafa al-ahzab min bayni wanda aka kawo Isa alayhi salam sai ungiyoyi jama'a a cikin su sai suka samu sabani wasu suka yarda Isa bawan Allah ne manzon Allah ne dan sabon Allah ne suka yi suka bi shi wasu suka ce a'a ka raya mutum baya mutu ayi tubin laka a buza ta rai kai kurin Allah ne da kai shi maimakon su gano aya ce ta gano manzan Allah ne a su suka ban suka ma sai suka dauki gaba da sifin Allah aka ce wani aikin da yake kurin Allah ne yake wani aiki na shi ma Allah ne ko suka ce a shi Allah ne uwan shi ma Allah ce su ma suka ce tannita tannita ga ga aika sun haka wannan da fisa da mai wani na gona ina ka wannan wannan abu kenan wai da da uwa da uba ne wanda Allah da da da Maryam uwa uku kenan kina abu uku ke Allah ya ce ya za a muku yasi a yasi muku ga rana rana a ya ce za a rana akwai hasken rana ko akwai zahin rana akwai kwasfa rana amma da ta ake rana abu guda ne ko wai allah ma haka ne da maryam da isa da allah wadda abu guda ne kawai shirme ne bayan isa gaya musu allah wannan shine abun bauta ta kuma shi abun bauta kuma ce fa abudu shi Allah kadai isa kiran da shi kai za bauta ma amma suka samu sabani kowa ida daban-daban in wacce da a yau misali a cikin kirista masu dama dama inda ba rashin imani da manzon Allah ba dan to mun da joma to mun da joma su sun yarda Isa bawan Allah ne manzon Allah ne ba su da aqida Isa dan Allah ko Allah ne sun to mun da joma zaka zaka zaka misali a yau ba sa ba su da coci sai suka isa na ne na ma samu tsuwa hai masallaci ba coci ba noel ƙarya suka suke ba wata mawani noel ƙarya ƙarya ba wata ƙarya mace ka suka yi fafuroma ne ƙarya irin aka yi bida a da maulidi suka ce shi ma su ma maulidi a kirista shi ma bida a ce ma bici suka ce su da kasan alu suna cikin musulmi haka suka yanta wanda jewa cikin kirista su a jewa sun ci ƙarya ce ba noel ba maganar pak ba maganar kan abu duk babu su kullum isa annabin allah ne ya zo ya koma ga allah ba maganar ma wai an zo an tsira isa ba suna wani kuruwa kin su ba sai da haka ba sun su ajin isa manzan Allah ne take haka suka rabu amma ko su kin ma dai kafurai ne mun dai basu imani Muhammadu Rasulullahi ba eh shi ne kenan Allah ya ce sun samu sabani tsakanin to dai Allah ya ce fa wailul lil ladina zalamu duk wanda ya kafirce ma Allah Allah ta azaba ta tabbata ga duk wanda ya zalunci mana duk wanda shirka Allah duk wanda shirka Allah gam Allah da wani rike wani matsayin Allah ya azabar Allah ta tabbata gare shi min azabi yawmin alim azaba da Allah ya tanadi gobe kiyama ranar azabi tsanani ta tabbata ga duk wanda kafirce ma Allah ina ganin kamata mu tsaya Allah kai wajen gaba insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله Thank you.